أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله zamu tashi babi na biyu fasalin fi ba'ari karamati fasali da yake magana a cikin wasu sashi na karamomin Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allah da shi yace karamatuhu kal bahari wal qatri wal hasa wa shimatuhu ikfa'uha ay kufiyati karamatuhu karamomin Shehu Tijjani kal bahari kamar kamar kogi suke saboda yawa yadda baka iya lissafa ruwan kogi ba to baka iya lissafa karamomin Shehu Tijjani ba wal qatri karamomin Shehu Tijjani kamar ruwan sama ne wal hasa kai ka ce ma rairayi ne kamar rairayi ne wa shi matuhu ɗabi'un shehu tijjani manya-manyan ɗabi'u ikfa'u ha ɓuyarsa ayyuku fiyati shine ma asalin abin da aka ɓoye ma'ana abin da mutane suka samu to wanda aka ɓoye shi ma ya fi yawa shine wa shi matuhu ɗabi'unsa manya-manyan tajojinsa ikfa'u ha ɓuyarsa ayyuku fiyati shine asalin ma ɓuya shi yasa shehu tijjani da wahala sani eh wa kam lahu min mukashifatin sahihatin wa kam lahu min ibra'i adali illati adali illati wa kam lahu saudiya ya tabbata ga shehu tijani min mukashafatin daga kashafi kashafi mukashafatin nan jam'i ne na kashafi min mukashafatin daga yaye yaye sahihacin wanda suke ingantattu wa kam lahu saudiya ya tabbata ga shehu tijani min ibra'i daga warkar da a'adali illati mafi wahalar cuta eh wannan wa kam lahu min mukashifatin nan saudiya ya tabbata da shautar min mukashifatin daga wasu kashafi sahihatin ingantacce akwai kashafin da ba ingantacce ba akwai kashafin da ba ingantacce ba eh akwai kashafin da ba ingantacce ba mutum ya ce ya ya ga wani abu amma in aka duba sai aga abin nan ya saba alqur'ani ko hadisi ko mutum a kashafi ya ga cewa an mar kashafi yayi wani abu to abin ya saba qur'ani da hadisi to wannan sai a ce ba kashafi da ingantacce ba shine yawwa kashafi ingantacce shine kashafin da baya saba alqur'ani kamar yadda Izzuddin bin Abdussalam aka samu wani mutum yayi mafarki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je tona guri kaza zai samu dukiya ita ce rikazi yayi mafarki da annabi annabi ya ce masa ka je ka duba wuri kaza akwai dukiya iri kaza ka dauka shikenan da ya tashi da safe sai je tona gurin kuma sai ya samu wannan dukiyar izzatili wadda annabi ya gaya masa to a mafarkin annabi ya ce masa amma in ka cire ba sai ka fidda zakkarsa ba saboda ka'ida ta zakka ta rikazi ana ba da komusi ɗaya bisa biyar idan ka tsinci wata dukiya a kasa ba ta kowa ba ce to za ka raba kashi biyar ka ba da kashi ɗaya shine zakkar rikazi haka abin ya tabbata wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurbi saboda haka da ya mafarki cewa an ce ya tona wannan gurin zai samu rikazi kuma ba sai ya yi cire kumusi ba zakar kenan shikenan kuma ya tona ya samu a nan sai fara tambayin malamai to zai bada rikazin ko ba zai bayar zai bada zakar ko ba zai bayar ba duka malamai sufaye yawanci suka masa fasa suka ce ai tun da yace karka bayar ba za ka bayar ba sai aka zo aka samu babban bawan Allah nan waliyi sufi Izzuddin bin Abdussalam aka tambaye shi ya zai fitar da wannan kumusin ko ba zai fitar ba yace ba zai ce yace zai fitar yace dole sai ya cire saboda shi kashfi kashfi sarihi sarihi baya karo da nassi sarihi in dai aka samu lafiyayyen kashfi to baya karo kuma da lafiyayyen nassi saboda haka zai cire shikenan ku cire wannan zakar anan manya manyan waliyai da su ba suka ce da a ce ba wannan fatawar Izzuddin bin Abdulsalam ya bayar ba to da ba za a kira shi Izzuddin ba saboda haka kashafi sarihi shine wanda baya sabawa alqur'ani ko hadisi kar mutum ya ce yayi mafarki an ce wani abu to abin ya saba alqur'ani da hadisi to wannan ba sunansa kashafi ba ko ko mutum ya ga an ce ya bar wani abin da Allah kuma ya ce ai wannan abu shine wa kamlahu saudiya ya tabbata ga shehu tijani min mukashifatin daga kashafi sahihatin ingantacciya wa kamlahu saudiya ya tabbata ga shehu tijani min ibra'i daga warkar da a adali mafi wahalar wai illatin cuta da yawa cutar da ta gagari likitoci in an zo shi wata jari in yi addu'a sai Allah ya warkar da ita wa kan min du'a'in mustajabin bi sur'ati wa kan min igasatin bi asra lamhati lamhati wa kam sau da yawa ya tabbata ga shehu tijani min du'a'in daga addu'a mustajabin mai wadda ake karɓanta bi sur'atin da kiftawar ido mafi kiftawar ido wani abu zai taso a zuwa ce shehu tijani roƙa mana Allah take da ya addu'a ga wannan abin ya tabbata wa kam saudiwa ya tabbata ga shehu tijani min igasatin daga taimako bi asra ilamhati da mafi gaggawar kifta ido sau an samu mutanen da suka shiga wani hali suna yin tawassali da shehu tijani shikenan sai Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara akan wannan abu shine wa kan min igasati da yawa istigasa shine neman taimako da yawa bayan Allah aka samu wanda ya shiga wani yanayi yace Allah albarkacin shehu tijani imin kaza shikenan take sai aga abin yayi shine wa kan min igasatin da yawa an samu neman taimako da aka yi da shehu tijani an samu kuma taimakon bi asra ila mahati da mafi gaggawar kifta ido wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu sau da ya tabbata ga shehu tijani min tasarrufin an samu tasarrufi fil awalimi a cikin talikai shine a ga yadda shehu tijani ke tasarrufi mala'iku da ruhanai da sauran wasu halittun da ido baya ganin su suna zuwa da shehu tijani na ba su umarni shine wa kam lahu sau da ya tabbata ga shehu tijani min tasarrufin daga tasarrufi fil awalimi a cikin talikai wa kamlahu sau da ya tabbata ga shehu tijani min ru'ya daga kallo da yake yi likairil bari yake ga fiyayyen halitta shine ma yake sallallahu alaihi sau da ya shehu tijani na ganin annabi a zahiri ka ru'yahu ka ru'yahu ka ru'yahu lin nabi ya qara wadduha wa inda fatar da qadra ma hu bi lahzati yace ka ru'yahu kamar yadda shehu tijani ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ru'yahu kamar kallansa da yayi linnabi ya ga annabi ya kara wadduha annabi yana karanta wadduha wa inda fatar da lokacin da ya zo wala saufa yi wuɗi ka rabbuka fatar da kadira mahu sai ya jefi shehu tijjani bi lahzati da kallo lokacin da shehu tijjani ya gama aiki na karanta wadduha da ya zo wala saufa yi wuɗi ka rabbuka fatar da kadira mahu sai ya jefi shehu tijjani bi lahzati da kallo sai sai ya zuba ya kura wa shehu tijjani ido lokacin wa qala lahu sai ma'aiki ce masa lokacin da yake kallon nasa nan da yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ai Allah ya ce wa ma'aiki wala sawfa yu'tika rabbuka da sannu ubangijin ka zai baka fatarda har sai ka gamsu ka ce ya isa to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ishara shi ta to kai ma za a baka wannan abu wa qala lahu ma'aiki ce masa salma turidu ka roki duk abin da kake so fa innani haqiqa fa ni u'minu fi du'a zan yi ta ce maka amin a cikin addu'ar taka fa a'azim kai mamakin girma bi da'awati da irin wannan addu'a mai yin addu'ar yana addu'a annabi yana cewa amin fa azim din nan fi'il amri ne fi'il amri ne yawanci ba fi'il al'amri bane ta'ajjubi ne sau da yawa akwai sufu hanyoyi da yawan da ake yin nuna mamaki ta larabci to daga ciki akwai irin wannan wani mutum bai kula ba sai ce fa azim ka girmama to fa azim din nan na wannan ne na ta'ajjubi ne na mamaki ne kamar yadda a Qur'ani sai ka ji Qur'ani ya ce asmi'i bihim wa absir yawma yatunana to in mutum bai kula da kyau ba sai ya ce asmi'i bihim sai ya tsammanin an ce ka ji ne wa absir sai ya tsammanin an ce ka gani ne a asmi'i bihim kai mamaki mana bihim da abin da za su ji wa absir kai mamakin abin da za su gani yawma yatunana rana da za su zo mana to shine asmi'i bihim wa absir yawma yatuna kai mamakin abin da za su su gani kaga sai kaga an gina shi akan sukuni sai ka tsamanin fi'il al-amr ne ko ba fi'il al-amr bane ta'ajjibi ne shine fa'azim kai mamaki bid'awati da irin wannan addu'a wa mali li bilalin qala najli hamamati minin fi bilalun la takaf min madiati wa mali bilalin hakan na maiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa shehu tijani wa mali bilalin abinda qala wa ma qala hakan nan da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li bilalin ga bilal na jere hamamati dan hamamati shi da mun bilal ana ce masa asalin ana ce masa bilal bin rabah shine sunan babansa to amma wasu na ce masa na jere hamamatin dan hamama sai suke danganta shi da mahaifiyarsa to wa ma qala da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li bilalin ga bilal na jere hamamatin dan hamamati minin fik yace ya kai bilalu kaciyar minin fik bilalu ya kai Bilalu ka ciyar da dukiyarka, la ta kada ka ji tsoro min mabi'ati daga tozarta. Mana duk abin da ka samu Bilalu ka ciyar ka ba wa bayin Allah kai amfani da shi kada ka ji tsoron gobe kai ma za ka nema ka rasa. Daman duk abin da yake kawo rowa shine to ni ma yanzu in na bayar to in an ji ba ina so ni kuma ya zan yi. To abin da ma'aike faɗa wa Bilalu ya ce dukiyarka ka ciyar da dukiyarka ka ci ka sha ka bayar a dukiyarka kada ka ji tsoron min mabi'ati daga tozarta. kada ka ji tsoron cewa gobe kai ma zaka zo kana nema baka samu ba kaga Allah min cewa Bilalu kenan to wannan abin da ma'aike faɗa wa Bilalu to ya faɗa wa Mashiyu Tijjani ma cewa duk abin da ka samu ka ciyar kada ka ji tsoron gobe zaka rasa ba zaka taɓa rasawa ba kai da babu har abada shine wa ma qala wa ma qala da abin da annabi ya faɗa li bilalin ga bilal najala hamamati dan hamamati minin fikka ciyar bilalun ya kai bilal la takabkar ka ji tsoro min modi'ati daga tozarta to haka ya faɗa wa shehu tijjani ma wa kullun ladhi tumli fa anni mutarjimu fa'azin bitarjamani khairul kalikati wa kullun ladhi tumli hakan nan ma'aiki ya ga masa wa kullun ladhi tumli duk abin da kake yin shuftar na ilimi kake faɗa wa mutane fa an nemo tarjimin to daga guri na kake fassarawa mana duk abin da ka faɗa to ni na faɗa fa azim shi ma wannan ta'ajjubi ne irin wancan fa azim kai mamakin girma bitar jamani ga wannan wanda yake yin fassara kairul kalikati ga fiyayyen halittar Allah kai mamakin girman wannan bawan Allah shine fa azim kai mamaki bitar jamani kairul kalikati shine abin da ma'aiki ya gaya masa wa anta min al-auladi lil hasani wa intasi wa anta habibi warisi fil haqiqati Shehu Tijjani ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana ce min ni sharifi ne ni sharifi ne to wannan abin gaskiya ne ma'aiki sai ya ce masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan hakika kai dana ne wannan abin gaskiya ne kai dana ne da hakika shine wannan magana imamu da zuciya ka maka yace wa anta min al-auladi Shehu Tijjani hakika kana daga cikin ƴaƴana in tasib kana ga dangantuwa ne lil hasani ga imamu hasan wa anta habibi kai masoyina ne warisi kuma magajina ne fil haqiqati a haqiqanin gado eh wa kana yaran nabi fi hali yaqzati wa laysa yajibu anhu miqdar darfati wa kana yaran nabi nabiya shehu tijani ya kasance yana ganin annabi fi hali yaqzati a halin farkensa wa laysa yajibu anhu annabi baya buya ga barinsa bi miqdar darfati ko dai da kiftawar ido lokacin da kada an ce ya ga annabi yana karanta wadduha to wannan wani gani ne na musamman daman annabi baya buya wa shautar ko da shi baya yana ganin sa in ka ya ce shautar jani ya hadda annabi ya ce bar kaza to wannan kallon na musamman ne kamar yadda nassin alqur'ani ma ya tabbatar da haka nassin alqur'ani ma ya tabbatar da haka idan ka karanta wannan sai ka ji an ce Allah ce afatu marulahu alama yara yanzu za ku rika shakku kuna masa jayayya kuna yi masa musu alama yara bisa abin da yake gani eh a farko yake da an ce ma ka zabal fu'adu mara'a zuciya abin da tace ta ganin nan haka ne ta gani to kaga wannan gani ne kenan na musamman sai kuma Allah ce afatumarunahu alama yara yanzu za ku rika masa jayayya kuna masa shakku alama yara bisa abin da yake gani to kaga kaga yana maganin kenan to saboda haka waccar maganar ba ta warware wannan ba karka ji an ce to kun ce shehu tijjani da annabi na karanta wadduha nan kuma kun ce baya buya daidai da kiftawar ido a'a babu tanakubi a ciki wancan gani ne na musamman kamar dai da alkur'ani ya ce afa wannan ma kazabal fuadu ma ra'a kaga ce limabi ne ya gani kenan sai kuma kaga ce afa tumarunahu alama yara bisa abin da yake gani kaga fi'ili mudari kenan yana ganin kenan to shi ne abin da yake nufi wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu yana ganin annabi wa yas'aluhu ya tambaye shi an kulli amrin ga dukkan wani al'amari yuriduhu da yake so fa ya rabbi ya ubangiji warisni ka gadar da ni maqamu wasilati maqamu wasilati tsani na shine shehu tijanni ma ka bani dama in riga ganin annabi a zahiri da abin da yake so in tambaye shi in ji babun nazifi to mu ma fa ya rabbi warisni maqamu wasilati shine wa yashabuhu al-isnaini مع يوم جمعة ومعه من الأملاك إدة سبعة ويصحبه ويصحبه الاثنين ويصحبه شو تجاري ينا ينا حدوا da annabi اثنين ranar litinin duk ran litinin shehu tijjani yana haduwa da annabi ma'a juma'atin tare da ranar juma'a wa ma'ahu min al-amlaki tare da shi akwai mala'iku iddatu sab'ati guda bakwai likatbi asami man yarahu bi ruqatin wa annahu min ahlil jirani bi ru'yati likatbi asami wannan mala'ikun suna rubutawa ne saboda rubuta asami sunayen manyara ku duk wanda ya ga shehu tijani bi ruqati a jikin takarda ta zinare in an ce ruqa shine takarda amma takarda ta musamman ba takarda ga magarba bi ruqati a jikin wata takarda ta zinare wa annahu haƙiƙa shi wanda ya ga shehu tijani min ahlil jirani shi dan aljanna ne bi ru'yati saboda ganin da yawa shehu tijani بدون الحساب والإقاب فهذه سرد وراسة لكل الكليفة بدون الحساب زي شغال الجنة باتارد حسابي با والإقاب باتارد أقوبة با فهذه wannan abin sarat yayi na so bi wurasatin da gajejeniya li kullil kalifati ga dukkan halifan shehu tijjani duk wanda yake halifan shehu tijjani ma in ka gaishe shi ma ka samu wannan abun eh in ka gaishe ka samu wannan abun saboda haka kuma kar wani ya ce to kafirai fa ana nufin musulmi masu imani e, ana nufin musulmi masu imani idan kuma mutum ya ganshi kafiri ya ganshi to wannan abin zai tabbata a kansa ta hanyar cewa zai musulunta shi ma ya zama daga cikin musulmi kaga anan cewa kenan ko da kafiri da ya ganshi to Allah zai masa dace ya musulunta ya dawo ya zama mutumin kirki kuma duk waɗannan abubuwan da aka gaya maka cewa za a samu da sharaɗin ko mutum ya zama baya kin shehu tijjani duk wanda yake kin shehu tijjani kan kar mutum ya ce to ai ni na je na ga shehu na ma har shehu na ma ya mun addu'a saboda haka shi kenan a irin abin da kuke faɗa cewa duk wanda ya ganku ya zama dan aljanna kenan ni na tsallake saboda haka zan yi ta tsiyata a'a da sharaɗin banda kiyayya eh wajaza wajaza ma'ana waja'a ne sai ce waja waja'aza wannan abin ya zo li kulli marra alkasma ga dukkan wanda ya ga shehu tijjani mudulaka kai tsaye eh kai tsaye ma'ana ana nufin ai a baya an ce maka wanda ya gaishe ranar litinin ko ranar juma'a to wajaza waja'aza kenan wannan abin ya zo li kulli man yarahu an samu cewa wata maganar ba ta zo li kulli marra alkataba ga duk wanda ya ga shehu tijjani mutlaka kai tsaye ma'ana ana nufin kowace rana ma ba sai iya ranar litinin da ranar juma'a ba wa kuyu da mamada an yi taƙayidi an taƙaita mamada abin da ya shuɗe likairi maziyaci da ke daraja ma'ana abin da ya shuɗe an ce wanda ya gan shi ranar litinin ko wanda ya gara shi ranar juma'a to an ƙayyade wannan ne cewa waɗanda suka gan shi waɗannan ranaku suna da wata daraja ta musamman shine wajaza ma'ana waja'aza wannan abin ya zo li kulli marra alkatama ga duk wanda ya gaishe shi ya mudu lakan kai tsaye ma'ana kowace rana ya ganshi wa da amma an togace ne ma maza abin da ya wuce aka ce litinin da juma'a li kairi maziyatin da fi maziyati da fi daraja ma'ana wanda ya gaishe ranar juma'a da litinin ba kamar wanda ya ganshi wa saurara da ku ba wa mahtaja ahlul bait wal ahmadiyyati wa ahli mahabbatin li hadhihi fadilati wa mahtaja ahlul baiti amma fa banda ahlul baiti su ahlul baiti su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya riga da ya roka musu ma'aiki ya roka musu shi da wa mahataju ahlul baiti ahlul baiti su iyalan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa mahataju ba sa bukatuwa ga cewa sai sun ga shehu tijan za su shiga aljanna a'a su mukamin su ya wuce nan dama annabi ya roka musu wal ahmadiyyati hakan nan banda wanda suke cikin dariƙar shehu tijani wanda suke cikin dariƙar shehu tijani kan dama ai hadisi ya zo cewa wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa goma wanda ya goma Allah zai masa kaza wanda ya dubu zai shiga aljanna gani gashi man qala la ilaha illallah da kala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna to su aikin su kenan dare da rana sai ce maka wal ahmadiyati banda ɗan ɗari ka shauti da ai su kullum ma sai sun shiga aljanna ko idza maratum bi riyadil jannati farta'u ko qalu ma riyadul janna qala hiraqur zikr idan kun zo wucewa ta dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiyo suka ce ina dausayin aljanna aka ce hilakun zikirin da aka halka ala zikiri to su kullum sai sun yi halka suna zikiri saboda ka wal ahmad yace banda yan dari ka shehu tijani su sun rabauta tintini wa ahlu mahabbatin banda kuma masoyin shehu tijani su tintini su an ba su li hazir fadilati ga wannan falala a wannan ana magana mutane ne ake ba su bonus wa qala tahaddusan bi ni'mati rabbih lada zikri sahabin qawli ba'd al a'immati wa qala Shehu Tijjani ya faɗa ta haddusan halin kasancewarsa yana ba da zance bi ni'imat rabbihi da ni'imar ubangijinsa abubuwan da Shehu Tijjani ke faɗa duka ba wai alfahari bane a'a wannan godiya ne ga ni'imar da Allah ya masa Allah kuma ya ce wa amma bi ni'imat rabbika fa haddis ko in Allah ya maka ni'ima ka zantar ka bada labarinta to wa qala Shehu Tijjani ya faɗi maganan nan ta haddusan bi ni'imat rabbihi don gode wa rahamar ubangijin ni'imar ubangijinsa lada zikiri sahabi lokacin da wani daga cikin sahabbansa ya faɗi magana ƙaula ba'adul ayyimmati sashin wasu daga cikin jagorori wani daga cikin sahabbansa ne sun ce Muhammadu al-Ghali ne ya faɗi ƙaula ba'adul ayyimmati sashin wasu daga cikin shugabanni shine Sidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu menene ya faɗa me shehu ya faɗa saboda shi Muhammadu al-Ghali ya ce to shehu ya zaka ce Sida Abdulkadir Jilani ya ce kadami haza ala raqabati kulli waliyyi kafar ta wannan tana kan kwafadar kowane waliyi mana duk wani waliyi na kere shi sai shi wata ya ce a yana nufin mutanen zamanin sa ne amma sai ya ce farujilani farujilaya shi wata ya ce kaga kafafun nawa hatan waɗannan guda biyu ala kulli arifin suna kan kowane arifi min nash'atul ula tun daga farkon faruwar halitta ta farko li'akir nafkati har zuwa ƙarshen busar ƙaho tun daga farkon duniya har ƙarshen ta duk wani arifi ina saman sa amma shi sida abdul qadir jilan da yace kadami haza ala rakabati kulli waliyin yana nufin mutanen nasa zamanin waliyai nasa na zasu zamanin yawwa kuma a baya yara man ya gaya maka suwar sahabi ya ce maka banda annabawa banda sahabbai saboda haka anan ba sai an sake maimaita maka ba yawwa kuma farujila ya hatanin nan wasu wani mukami ne na cikin wilaya kar kai zamanin wannan kafa ta bu ta zahiri a'a mukami ne a wilaya mana ishara ce zuwa ga girman daukakar wa qala ana al'ami mahada tawadu'a faqad bir rijlaihi saduqu dawiyati wa qala sai shehu tijjani yake faɗa alal ami yace ni ma gama garin mutane ni ma mutum ne irin kowa mahadar tawadu'an tawadu'an saboda tsananin kaskantar da kansa eh kaga shi ma wannan nassan alqur'ani ya zo da shi qul inna ma ana basharu ma yake faɗa qul inna ma ana basharukum qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya eh to shine wa qala ana al'ami yace ni ma mutum ne gare gari mutum ne ni ma irin ku mahaban tawaru'a saboda tsananin kaskantar da kai faqabbil rijlaihi faqabbala rijlaihi saduqu dawiyati mai gaskiyar niyyar nan shine Muhammad al-Gali faqabbala rijlaihi sai ya sumbaci kafafun shehu tijari ya sunku ya sumbanci kafafun shehu tijari dawiyya din nan shine kamar niyya akwai kalma irin ta wacce muka karanta a lamiyatul arab idan ba ku manta ba wanda shamfara yake cewa aqimu bani ummi sudura madiyakum fa inni ila qaumin siwakum la amyalu laqad hummatil hajat wal layl muqmiru wa shuddal lidiyatin madaya wa alhudu mana lidiyatin nan niyya ne shine saduqu dawiyati ne gaskiyar niyya fa qabbala sai ya sumbanci rijlihi kafin shauti jani sai muhammad al-gali yace wa rahaba bil ummi madalla da mutun gama gari faqas sihabuhu amma kuma yadda abin magana fa take sahabuhu sahabbansa faqat sun kere akabir akadabil anami manya manyan kuduban talikai li rutbati a wajen daraja madalla da wannan mutum gama gari amma kuma fa sahabbansa sun kere dukkanin kuduban da suke duniya suke cikin halitta shine warahaba madalla bil ummi da wannan mutum gama gari sahabuhu amma fa sahabbansa faqat sun kere akabira akabir a kaɗabi manya-manyan kudubai al'anami na talikai lirutbati a wajen daraja wa ruhi tumiddil arishina wa auliya wa ruhun nabi tumiddi ahlin nubuwati wa ruhi shehu tijani yace raina tumiddul alamina ita ce take wa dukkanin kaunu dukkanin halittu madadi wa auliya da waliye wa ruhun nabi rab ma'aiki kuma ruhin ma'aiki kuma tumiddu ahlin nubuwati tana yin madadi ne wa ma'abota annabta su ne annabawa وما أحد من أولياء أولياء إلا من أولياء الله كلهم يسكن صاحبه أعالي جنتي وما أحد باون متم من أولياء الله دغ وليان الله كلهم غبا دينسو يسكن صاحبه da zai zaunar da sahabbansa a aliya jannati mafi daukakar aljanna ita ce firdausi bidunil hisabi ba tare da hisabi ba wal iqabi ba tare da uquba ba siwa ana sai dai ni in shauti jani walau amilu fi zambi ko da sun aikata fa a cikin zunubi kullu jarimati dukkanin wani zunubi ni zan kai su aljanna sai ce fala tattakil wa amal bi hali hadi muhammadi fa kullu muyassar li batin sahifati to kada kada kada a ce kada an ce maka duk wanda yake dari ka shauti zai shiga aljanna duk masoyi shauti jana zai shiga aljanna yace to fala tattakil kada fa ka shantake ka ce a to shikenan ai mu yan aljanna mai bari ma mu rarraba aljanna a fala tattakil kada ka shantake wa amal kai aiki bi hadi muhammadin da da kyau shiryarwa irin ta annabi muhammadu fa kullu kowane mutum muyassaru an sauƙaƙe masa limafi sahifati abin da ke cikin takardarsa in dan wuta ne sai aikin wuta ya zama masa da sauki in dan aljanna ne sai aikin aljanna ya zama masa da sauki shine fa kullum kowane mutum muyassarun an yassare masa limafi sahifati abin da ke cikin takardarsa wa bashir muhibbina بكل سعادة وخير ولاية قبيل المنية وبشر محبنا كي البشر da dukkan wanda yake son mu bi kulli sa'adatin zai samu dukkan wani arziki wa khairi wilayatin zai samu fiyayyar waliya qubailal maliyati ko da kusa da zai mutu ne to kaga ai gwara mutun ya shiga ya samu da wuri ma yawa to ko bai lamani ko da kusa da zai mutu ne ko da mutum inda mutum yana son shehu tijjani kafin ya mutu sai ya samu wani mukami babba a wilaya ko da kusa da kwar zai mutu ne shine yace wa man sabbana wa lam yatub mata kafiran fa wailal liman kad sabba jambi wa itrati wa man sabbana duk wanda ya zage mu mu shehu tijjani ko kuma mu abota dare ka shehu tijjani man sabbana duk wanda ya zage mu wa lam yatub bai mutu ba bai tuba ba mata kafiran zai mutu kafiri fa wailun azaba ta tabbata liman kad sabba jambi ga wanda ya zagi janibi na wa itrati da kuma itrati shine iyalaina eh shine ahli baiti kenan ahli baitin nabi azaba ta tabbata ga duk wanda ya zagi janibina wa itrati da kuma iyalaina mana duk wanda ya zage ni ya zage mu mu ahlul baitin nabi kaga azaba ta tabbata ga wanda ya zage ahlul baiti wa qadana nabiyyu nabi zamina nabiyyu za zalika ya kazace bi wa'adin saduqin minhu sawna li hurmati wa qadana minan nabiyyu hakika annabi ya lamunce zalika haka ya kazatan a farke ya lamunce wa shehu tijani bi wa'adin da alkawari sadukin minhu e, bi wa'adin da alkawari sadukin wanda yake abin gaskatawa minhu daga annabi saunan li hurmati saboda kiyaye alfarmar shehu tijani aka ce to duk wanda baya so shiga wuta to kiyaye kansa daga zagin shehu tijani wa kuntu qasiman nari misla abil hasan fawailul limubghidin lana wal fityati wa kuntu qasiman nari ko ma'aiki ya faɗa shehu tijani ya ce wa kuntu wa kuntu na kasance ni in ji shauti da ni kasiman nari ni ne mai rabon wuta mana duk wanda ya zage ni sai ya ci wuta in bai tuwo ba shine kasiman nari mai rabon wuta misla abil hasan kamar yadda haka ya faru ga abil hasan baban hasan shine shauti shine sayyidina ali shi ma sai sayyidina ali annabi ya ce allahumma waliman walahu wa adiman adahu Allah ka so wanda ya so ali Allah ka ki wanda yake ali to shine fawailu azaba ta tabbatar limafkirin lana ga wanda yake kin mu wani fitiyati da kuma wanda yake kin jama'a ta yan tijaniya kama da min algina lahu wa li naslihi wa ma'rifatil maula wa fadlin wa minnati kama kamar yadda zaminar gina annabi ya lamunce mana wadata lahu ga shehu tijani annabi ya lamunce shehu tijani wadata cewa ba shi ba talauci wa li naslihi da kuma ƴaƴayensa su ba su ba talauci wa ma'rifatil maula kuma dukkaninsu za su samu sanin Allah bi fadalin da falalar Allah wa minnati da baiwar Allah wa man adraka takalifa minhum yushaffa'u lada alfi alfin min rijalin wa niswati wa man adraka takalifa minhum duk wanda ya kai shekarun balaga shine wa man adraka takalifa duk wanda ya kai shekaru na balaga minhum daga cikin iyalan shehu tijani yushaffa'u za a ba shi ceto la da alfa alfin mutane dubu dubu mana mutane dubu sau dubu mutane miliyan kenan min rijalin daga namiji ne wani swati ko mace duk wanda a gidan shehu da ne kai shekarun balaga to Allah zai ba shi ceton mutane miliyan wa yaktubu tasbihal awalima kullaha likadimihim gadan yafuzu bi jannati wa yaktubu Allah zai rubuta tasbihal awalimi ladan tasbihin dukkanin halittu kulliha gaba daya likadimihim ga duk wanda yawa jama'a iyalan shehu tijani hidima gadan gobe alkiyama kuma ya fuzu zai rabauta bi jannati da shiga aljanna mata halla baldatin tafidu bi an umin wa qad kufiya al arzaka min ghairi kuflati mata halla baldatin duk lokacin da iyalan shehu tijani suka sauka wani gida suka sauka wani gari wani daga cikin iyalan shehu tijani ya sauka wani gari tafidu bi an umin za a kwaranyo musu bi an umin da ni'imomi saboda zuwan wannan halifan Shehu Tijjani. Wa qad kufiyal arzaka kuma za a isar musu wajen samun arziki min gairi kuflati ba tare da wahala ba. Mana duk wani wanda ya danganci Shehu Tijjani in ya zo gari to za a ƙara yi wa garin fatahi. Duka ma'aiki sallallahu alaihi ya lamu cewa shi Shehu Tijjani wannan. Kama kufiyar ida kamar yadda aka isar masa al'ida sharrin makiya wa kullul masa'ibi da dukkanin wani masifu. Mana duk inda ake tsoron wata masifa in wani daga cikin iyalan shehu tijjani ya zo to za a tsare musu daga sharrin makiya wa kullul masa'ibi da dukkanin wasu masibu kaza man yuhibbuhu bi sirki mahabbatin kaza kuma wannan abin ma za a yi shi man yuhibbuhu ga duk wanda yake son shehu tijjani bi sirki mahabbatin da soyayya ta gaskiya wa qad kana ya hamil jara lizbi jawarihi fatan min al aswa wa min kulli mihnati wa qad kana ya hamil jara hakika shehu tijani ya kasance ya hami yana kiyaye aljara wanda ya makwancaka da shi mana wanda ya zo ya shiga ɗariƙarsa kenan luz ka je ka fake bijuwarihi da makwabtaka da shehu tijjani fatan ju sai ka kubuta minal aswa daga dukkanin wani mummunan abu wa min kulli mihnati da dukkan kuma wata wahala wa naban nabiyyu anhu fi hammi sahabihi bi dunya wa ukhra wa su'ali wa sakrati wa naban nabiyyu kuma annabi yayi wa shehu tijjani alkawari wa naban nabiyyu anhu annabi ne ya ce yace zai tsaya masa annabi yayi wa shehu tijjani alkawari zai tsaya masa fi hammi sahabihi a cikin dukkanin damuwar jama'arsa bituniya damuwarsu ta duniya ne annabi ya masa alkawari zai tsaya musu wa ukura da lahira wasu ali ce kai har a wajen tambayar mala'ika ma in mala'ika ya zo zai tambaye ka annabi sai ce gani tunda dama ai za a tambaye ka ne akan annabi ma ta qulu fi hadha rajul mala'ika yana zuwa to zai tarar da annabi a wajensa wa sakarati yace kai har da magagin mutuwa mala'ikan mutuwa ma zai zo ya same ka ne tare da annabi وقيل له بالغيب هذا عطاؤنا كما لابن داود عليه تهيتي وقيل له kuma an gaya masa bilgaibi a cikin ilimin gaibu ha za a da'una wannan kyautar mu ne kama libin dawuda kamar yadda aka faɗa wa ɗan dawuda shine annabi suleiman alaihi tahiyyaci gaisuwa ta tabbata gare shi annabi dawuda ai annabi suleiman an ce masa ha za a da'una famnuna wamsik bi ghairi hisab wannan kyautar mu ne famnun aw amsik kai baiwarsa ka ba wanda kake so ko ka rike bigari hisab ba tare da ba tare da hisabi ba ma'ana an bashi abun ne mutlaki in ka ga da duk wanda kaga dama ka bayar wanda baka dama kar ka bashi wa shafa'ahul karimu fi ali asrihi wa 20 aman zada ba'd al maniyati wa shafa'ahul karimu al karimu Allah mai karamci wa shafa'ahu ya ba wa shehu tijani ceto fi ahli asrihi mutanen zamaninsa wa ishiri na ama da shekara ashirin zada da aka kara masa ba'adal maniyyaci bayan mutuwarsa an ba shi ceton mutanen zamaninsa har da shekara ashirin bayan mutuwarsa wa fi jannatul uliya lahu arba'una min maqamatil anbiya min ghairi ribati wa fil jannatul uliya a cikin aljanna madaukaka daukakiya kuma lahu shehu tijani za a bashi arba'una maqamatin muqami arba'in al'ambiya ina annaba min gari ribaci ba tare da ba tare da tuhuma ba eh Allah zai bashi saboda hadisi ya tabbata akwai mutanen da za a je lahira ya gabi tuhumul anbiya'u wa shuhada'u za su zo tare alkiyama da annabawa da shahidai ma suna mamakin abin da aka ba su a ranar alkiyama saboda haka za a ba wa shehu tijjani wa fil jannatul ulya cikin aljanna madaukakiya lahu arba'una za a tabbatar masa arba'in min makamatil anbiya daga mukamin annaba min gairi ribaci ba tare da kokonto ba mutum ba tare da min gairi ribaci ba tare da tuhuma ba mutum yana kokonto sai bari mu je lahira ya gani ko haka ne aiko mutum yana kokonto sai bari mu je lahira duk wanda yake kokonto to kai baka yadda ba eh to shikenan bari bari mu je lahira in an yi sai ka ce baka yadda ba ko haka wani yunada bihi fil ashri haza imamukum wa haza mimiddukum bi a'lal minisati yunada za a za a yi mai shela zai yi shela za a sa wani mala'ika zai yi shela yunada bihi zai yi shela bihi da shehu tijani fil hashir a taron alkiyama ha za imamukum za a ce wa mutanen duniya ha waliyan duniya ha za imamukum wannan shine shugabanku wa ha za mimiddukum wannan shi yake muku madadi bi a'lal ministati an dora shehu tijani bi a'lal ministati akan mafi daukakar ministati karaga kamar yanzu ne kace kace mun bari minista shine karaga karaga kamar mumbari ne amma ita an shimfiɗe ta da shimfiɗu na alfarma eh wa fadluhu fa'atakid alal kulli innahu ka shamsu duha wa hum kawakibu lailati wa fadluhu falala shawsu jani fa'atakid ka yadda fa alal kulli shawsu jani fadluhu ka yadda falalahu fadluhu falala shawsu jani fa'atakid ka yadda alal kulli akan dukkan al'umma innahu shi shehu tijjani ka shamsu duha kamar rana ce wadda ta fito lokacin walha wahum sauran kuma waliyai kawaki bulailati kamar taurari ne da suke fitowa da daddare yace fa ainuhu ainal aini faham isharati wa min fayd bahadhihi ana mustamaddati wa, wa fa ainuhu asalin shehu tijjani ainal aini shine asalin asali ma'ana fa ainuhu asalin shehu tijjani ainal aini shine asalin asali ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ainal aini ma'ana shine haƙiƙanin halifan Allah da Allah ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to ma'aiki shine asalin khalifa na hakika to shi kuma shehu jali shine asalin halifan ma'aiki kuma shine asalin halifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce fa ainuhu asalin shehu jali ainul aini shine asalin ainihi mana shine ma'aiki fa faham isharati ka fahimci wannan isharar tawa wa min faidihi daga faidar shehu tijjani ne al'anamu wa min faida baharihi daga kwaranyan kogin shehu tijjani ne al'anamu dukkanin talakai istamadda fi ake musu madadi wala ta'tarid alaihi fi yafi ma sadartuhu imamu nazifi yace wala ta'tarid alayya kada kai mun jayayya shine wala ta'tarid alayya kada kai mun jayayya fi ma sadartuhu cikin abin da rubuta kace ba haka bane fatujza sai a saka maka biniranin da wuta aljahimu ta jahimu alfazi'ati mai firgitarwa fa har wil ilahi ma hu taslam min arrada wala taltafil li nasbatin aw maziyati fa har wil imamu nazif yace kai gaggawa ilahi ma hu ka je ka shiga shingen shehu tijjani tasalam sai ka kubuta min arrada daga halaka ma'ana kai kudu ka je karba dariƙa wala taltafit kada kai waige li nasbatin saboda wata nasaba da kake ga ka samu au maziyatin ko daraja nasaba shine kaga cewa kai dan sarki ne ko kai dan wasu manya-manyan malamai ne ko dan wasu manya-manyan jarumai ne makiya mayaka au maziyatin ko kuma wata maziya cewa kai gwamna ne ko kai sanata ne ko kai dan majalisa ne ko kai dokta ne ko kai profesa ne ko kai barista ne ko kai injiniya ne shine wala taltafit kada ka wai gali nasbacin ga wata nasabarka aw maziyatin ko kuma wata maziya da ka samu ka rabu da ita ka je ka rabu dari ka shehu tijjani wa kam min akin saddat saddatu nisbatu jaddihi wa kam min akin sau da yawa akwai wani daga cikin yan uwa nisbatu jaddihi nasabar kakanninsa saddatu ita ce take tsare shi anhu daga karɓar dari ka shehu tijjani eh nisbatu jaddihi nasabar kakansa wannan ita ce take saddatu take tare shi wa ta'limu ilmin da wasu kuma za a ga neman ilimi ne ke tare su sara min ahli girrati sai su kasance daga ma'abota rafkana eh wani neman ilimi ne sai ce ai lokacin da ake wazifa lokacin nake tilawa ko lokacin da ake wazifa ai lokacin muke daukan karatun ilimi ko lokacin da ake wazifa ai lokacin muke musaffa to shikenan sai kuma mutum ya zamto daga cikin ma'abota rafkana wani kuma almajiran ne suke so su yi sai ga cewa a ai yanzu neman karatu suke yi shikenan sai ka hana su karɓar wazifa su kuma yan fashin addini yan fashi da makamin addini da yan kwanta kwanta da yan kidnafin na addini suna nan suna jiran su sai hana yaran karɓar dalika sai yaran sun gama yin karatun sun samu abin da yake so sai yan fashin addini su kwace su shikenan sai su rika busa lasfika kuma suna zagin sa suna tsine masa wani lokacin suka bushi iska su ce dan bid'a ne wani lokacin suka bushi iska su ce masa mushriki ne wani lokacin suka bushi iska su ma sai su ce masa dan gargajiya ne saboda haka duk mai neman zaman lafiya to ya karɓi da rike shehu tijjani wallahu ta'ala a'lam